بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الوضوء لكل صلاة أو تقول باب الوضوء لكل صلاة babin da ya zo na yin alwala a kowace sallah duk sa'an da za ka yi sallah sai ka yi alwala ko da kana da alwala قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة منذ الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيئنا دسا نزي صلى سيء الولا وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث يشي ويمكم الولا da in yi alwala ya salla to matukan alwalan ba warwarewa ta yi ba sai ci gaba da sallarsa babu la wudu'a illa min hadasin ko ba ba za a yi alwala ba ta zamowa wajiba sai in alwalar da aka yi farko ta warware abubuwan da ke warware alwala sai in ɗayansu ya faru to shi ne sai zamo kuma dole sai an sake alwala قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في صلاته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو, أو لم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إتمت النصلى سيجي shakka kamar alwalarsa ta warware riha ya fita rihi ya fito to kada ya yanke sallarsa sai ya tabbatar da cewa ta lallai alwalarsa ta warware alwalarsa ta warware da ɗayan abubuwa guda biyu ko ya ji warin amana iska ko ko ya ji ƙaran iska ta fito mashi to ya samu tabbas kenan amma matukar shakka yake yi babu yaki ne alwalarsa tana nan wannan matsala ce da malikiya su wajensu mutum kai shakka a cikin alwala kamar babu alwala kamar jiki ne kenan ko babun alwudu'u minan naumi sake alwala in an yi bacci قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أنبأنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية ابن قيس الكلائي أو الكلائي ها الكلائي دك هكا طيب الكلائي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنما العينان وكاء الصحيح ai idanuwa guda biyu in suna bude su ne maɗaurin duburan mutum mana idan ka biyu mana kana ya farki kenan duk abin da ya fito kana sani fa'iza na matil ainu istatlakal wika'u in ido ya yi bacci maɗaurin sai ya kwanci maɗaurin sai ya kwanci kenan ko to mana duk abin da ya faru duk abin da zai faru yana iya faruwa kenan qila li abi muhammadin abdullahi taqulu bihi aka tambayi wani babban malami zaka je zaka dauki wannan kai aiki da shi qala la yace a a idza nama qa'iman laysa alaihi alwudu yace amma in yana tsaye ne yayi bacci to alwalarsa ba ta warware ba to bacci in mutum na tsaye bacci yake ko gengedi gengedi yake ko in yayi bacci zai me zai faru to gengedi kenan ko to in yana tsaye gengedi to in yana zaune kuma fa duk daya hukun duk daya to in ya kishin gida ne ko ya kwanta to shine komai na iya fitowa ma'ana an mutum ya riga ya alwala alwalan ba za ta warware ba sai in ya samu yakini cewa alwalan nan ta warware da ɗayan abubuwan da ke warware alwala amma shakka ko waswasi ko menene a a sai inna li inna shakka inna shakka la la inna inna al yaqin la yazulu bi shakk al yaqin la yazulu bi shakk kana da yakinin kai alwala wannan alwalan ba za ta ba za ta ɓace ba sai in ka samu yakini kuma cewa alwalan nan fa babu ita me sai me suka yi me eh to sai me sai me mhm eh to me amfani wannan maganan yanzu da suka yi haka mai kace musu eh to kaga eh madogaran da za ku yi mai a sai ka tambaye su mana wanda ya abu ba tambaye shi ba wanda bai mashi za ka tambaya wanda ya abu aishi ke ya aiki shi za ka tambaya eh kuma babu mamaki hakan bai faru ba ma shi ne ya musu hukuncin suna bacci babun filmazi babin da ya zo na magana kan mazi a wadiyu maziyu mani mani ba najisa ba ne amma mazi da wadi su ne najisa amma wajen malikiya mani ma wani najisa ne قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبيد ابن سباق عن أبيه عن سهل بن هنيف رضي الله عنه قال يتي سهل بن هنيف شين يتي كنت alƙa min almazi shiddatan yace yana samun wahala game da mazi yana yawan fitar da mazi kenan fa kuntu uktiru alghusla minhu yace duk sa na mazi ya fito sai je ya wanka duk sa na mazi ya fito sai je ya wanka fa zakartu zalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace sai na fada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yake faruwa da ni wa sa'altuhu anhu fa qala inna ma yujzi'uka min zalika alwudu' ya ce ai duk sa'an da mazi ya fito ya isa in kai alwala ya wadatar ba sai kayi wanka ba mana maniyi abubuwan da ake mawanka su ne fitan maniyi ko saduwar namiji da mace ko namiji ko saduwa shi ne ke sa a yi wanka amma don fitan mazi ba ya sa a yi wanka an fahimta قال قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه to ai ba shi hukuncin ce ai ya samu sassauci kenan mazi ya fito ba sai ya je yayi wanka ba sai ya wanke sai ya alwala to sai ce to wan maziyin da ke tabar tufata ya sanya qala khudh kaffan min ma'in fandahu haythu tara annahu asabahu sai ka ɗebi ruwa ka yayyafa inda ka ganin kake kake ganin mazi mazi ya taba wajen babul alwudu'u min massin zakari in mutum ya yi alwala sai kuma ya taba al'aurarsa alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba malamai sun ƙari juna ilimi tun daga sahabbai sahabbai sun ƙari juna ilimi wai sun ce alwala ta warware sun ce ba ta warware ba tabi'ai haka manyan malaman mazahib su duka babu babu inda babu tabaka da aka samu sun ijma'i akan wannan matsala saboda hadisai guda biyu da suka fito suka zo inna ma hiya bid'atun min man afda bi yadihi ila farji falyatawadda ba shi kenan ba to shine malamai suka yi ta kai kawo suka yi ta kai kawo قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال حدثني ابن حزم عن عروة عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسرة إتتشي تاج من ذنق الله ينا فدرشيوا ya tawadda'u rajulu min masjid zakari in mutum ya taba al'aurarsa azzakarinsa sai ya sake alwala akan wannan taba azzakari yana warware alwala kenan an fahimta قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ دون يتبع الأورسة تويي الولا معناه يساك الولا كينا قال أبو محمد هذا أوثق في مس الفرج وقال الوضوء أثبت معناه سي أنساك الولا كينا to manyan malamai tun daga sahabbai ya ce wa bi hadisul babi ihtajja shafi'i rahimahullahu fi ijabil wudu'i imamu shafi'i da wannan hadisin ya kafa hujja da cewa in mutum ya taba al'aurarsa alwalarsa ta warware min masu zakari wa min maruya anhu ijabul wudu'i min zalika min as-sahaba wat-tabi'ina umar ibn al-khattab wa sa'd ibn abi waqqas وابن عمر وابن عباس وعروة وسليمان وعروة أنقم على الصحابي كذا وسليمان بن يسار والزهري ومجاهد وجابر بن زيد وهو قول إسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل أم فهمت؟ واختلفت رواية عن مالك دقني رواية دقى إمام مالك أنكر جونا إلمي فروى ابن القاسم عنه أن الوضوء لا ينتقض إلا من مس الفرج وحده وروى, وروى أشهب أنه وسئل أمن صلى وقد مس ذكره قال لا إعادة عليه هذا أنسى رواية بيكي wance yana warware alwala wannan kuma aka tambayi imam malik mutum ba ya taba al'aurarsa kuma ya salla ya ce la i'adata alai ba zai sake sallan ba ma'ana alwalar tana nan kenan ko wa zahaba jama'atun ila anna massa zakari la yujibu al-wudu'a روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن مسعود وخزيفة وعمار وروى, وروي أيضا عن ابن عباس وأبي الدرداء وهو مذهب وهو مذهب الثوري احتج أبو حنيفة وأصحابه بحديث بحديث طلق ابن علي مرفوعا في من مس فرجه هل هو إلا بضعة منك talq shine ya tambayi manzo Allah ya manzo Allah me mutum ya taba al'aurarsa yace hal huwa illa bid'atun minka me ban maji tsakanin hancinka da da farajinka in ka taba hancinka alwala ta aurware in ka taba nuri cikin jikinka ai duk daya ne to kuma duk hadisan sahihai ne to shi yasa malamai suka tafi haka su sayyidina Usman ina zama har ya bar duniya ba a saki alwala don an taba kaza ko akwai manyan malamai da suka tafi akan haka wayansu kuma suka ce sai an warware to ba samu ijma'i ba akan mas'ala malamai mutaakhirina na karshe suna ganin su ibnu ismail ibnu usaymin muhammad ibn salih ibn al-usaymin faqihu najd shi su suna ganin in ka sake yafi amma baka sake ba komai wayannan da ake faɗa musu maka je sahabai din nan duk inda ka kai duk yanda kai da ibada sai zaka je ka tarar da su ne cikin aljanna ba haka bane ba akan haka kuma suke babu alwudu'u mimma massatin nar yin alwala dan an ci abin da wuta ta tafa ta rafa kayi alwala sai aka gasa nama aka tafa nama aka soyar aka kawo kaci to shi ka sake alwala abinda suke faɗa kenan amma an canza hukuncin an soke hukuncin قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عقيل أو أقيل أقيل حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن الحارث ابن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار قيل لأبي محمد تأخذ به قال لا yace in aka ci abinci da aka dafa sai a sake alwala don aka fada ma abu muhammad za ka ɗauki wannan hukuncin sai ce a a shi yana da ja saboda yana da hadisin da ke nuna babu arrukusatu fi tarkil wudu'i sassauci na jewa in ka yi alwala ka ci abincin da aka dafa alwalanka tana nan bata warware ba قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الولا يهتز من كتف شاة في يده yana kantan karfatansa tunkiya ko akuya ko ragu ko mai ya ci manzo Allah ya ci thumma du'iya ila salati fa alqa as-sikin manzo Allah na cikin ci aka kira shi zuwa sallah sai ya jefar da wukan allati kana yahtazu biha wukan da yake yanka naman yana ci thumma qama fa salla wa lam yatawadda ko to ya za a yi kenan an shafe wancan hukunci kenan babu alwudu'u min ma'il bahari ya halatta a ruwa alwala da ruwan teku قال أخبرنا الحسن ابن أحمد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى تاني بني مدلج وتكبيلة تشكين كبيل الله رباوة سنزو جمع الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سيسكتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إنا أصحاب هذا البحر mu mu ne muke cikin tekun nan nu'aliju saida ala ramasin fa na'zubu ala bu'din yace muna fama ne da, da su kamun kifi nisa mu shiga ne mu je nesa fa na'zubu fihi laylata wal laylataini was thalatha wal arba'a mu saura cikin ruwan nan dare daya ko biyu ko uku wa nahmilu ma'ana min al'azbi li shifahina kafin mu je wajen za mu ɗauki ruwa daga gida ruwan sha mu tafi saboda sha fa inna nutawaddana bihi hashina ala anfusina wannan ruwan da muka tafi da shi in mai alwala da shi ya kare ta ba za mu samu na sha ba in gishi ya kama mu zai cutar da mu kenan wa inna afarna bi anfusina wa tawaddana min al-bahri wajadna fi anfusina min zalika shay'an yace in kuma muka zabi kanmu muka sha muka fifita kanmu da ruwan muka sha alwala ta kama muka yi alwala da ruwan teku sai mu rinka jin wani abu a cikin zuce mu anya kuwa anya kuwa fa khashina an la yakuna tahuran sai muka ji tsoro ruwan teku kar ya zama mai tsarkakewa ne mai tsarki ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tawaddau minhu ku yi alwala da ruwan teku فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته ruwan na da tsarki kifi naman cikin ruwa da ya mutu kuma za a ci kifi kenan mana tahurul waje biyu kenan ruwan za a alwala da shi kuma a bir kifin da ke cikin ya mutu shi ma za a ci qala akhbarana muhammadu ibn al-mubarak an malikin qira'atan an safwan ibn sulaimin عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يتنبي من الله سيتي إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء منا هواتيك منا ركي منا تارد رواك أنك fa in tawaddana bihi atishna in muka dauki ruwa muka alwala sai mu saura da kishi ba mu yanda zamu yi afa na tawadda'u min ma'il bahar za mu yi alwala da ruwan teku ruwan ruwan ruwan ruwan teku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mitatuhu babul alwudu'u min al-ma'ir rakidi wannan ruwan teku ruwan korama ruwan menene ai tafiya suke ko to ruwan da ke tsaye waje ɗaya baya motsawa baya zuwa ko ina to yaya yake hukuncin shi za a zo za a yi fitsari ne ciki za a najisa za ta shiga ciki to yaya za a yi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي لا يبول أحدكم لا يبولن كو in babu la ya bulanna za a ce la ya bulu ko la ya bul eh la ya bul ahadukum fil ma'i da'imi thumma yaghtasilu minhu ruwan da ke tsaye ke waje ɗaya baya gudu ba za ka yi fitsari ciki kuma ka shiga kai wanka ko ka sha ko kai alwala ba saboda najasan da ka sa a cikin ai yana ciki kuma ruwan bai kai kullata ne ba ko باب قدر الماء الذي لا ينجس gwargwadon yawan ruwa nawa ne ba zai yi najasa ba ma'ana in ruwa ba shi da yawa najasa ta fada a cikin ruwan ya zama mai to in ruwa ya yawa ya kai inda najasa kanta ta fada a ciki ta tsarkaka to shine alqullatai ne kenan adadin mafi karancin abin da manzo Allah ya faɗa kenan har zuwa sama قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض أنت أنا تنبيه منذ الله صلى الله عليه وسلم دنجني دروان دكي داجي وهو وما ينوبه من الدواب والسباع ruwa yana kwance cikin daji dabbobi suna zuwa suna sha wannan dabbobi suna zuwa suna sha suna tafiya faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza balagha alma'u qullataini lam yunajjishu shay'un in ruwa ya kai qullataini kulla guda biyu manya manyan tanki kamar tawazin galan din nan da ake saka manya manya haka yace in ya kai guda biyun shi to duk najasar da ta shiga ciki ma ita ma ta tsarkaka kenan ba za ta iya cutar da wannan abin ba an fahimta akwai ka'ida da mu karanta wajen aljam'u bainal ahadis ko lokacin mustalah al hadis ko idza balagha al ma'u qullatayn lam yahmil al habasa al ma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma ghayyara ta'amahu aw lawnahu aw rihahu to ya zai da wa'annan hadisai guda biyu sai ka ce iza balagal ma'u kullataini lam yi hamilin habas ma lam ya tagayyar launuhu auri huhu au binajis an fahimta alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un illa ma gayyara launahu aw tuhu yana ce alma'ul qalil ruwa kadan da bai yawa da kadan in najasa bata canza shi ba ko abin da za yi amfani da shi an fahimta? قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباء an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ruwa da abu dabbobi da ke zuwa wannan zai sha zakanya ta sha wannan zai sha ya tafi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza balaga alma'u qullatayn lam yahmil alkhabath in ruwa ya kai kulla guda biyu ba zai zamo najasa ba don wani abu ya fada a ciki sai dai in me sai dai in ya to shi kenan magana ta kare kenan ko babun alwudu'u bil ma'il musta'mal in alwala da ruwan da aka yi amfani da shi ma huwa al ma'ul musta'mal wanne ne ruwan da aka yi amfani da shi ruwan da aka yi amfani da shi ya kasu kashi biyu ruwa cikin bokiti ko roba ana yi ba aiwanka aiwanka sauran ruwan ciki ko ruwa aka kawo a cikin tasa ka ɗebi ruwa kai alwala ka wanke gabobinka a cikin tasa wannan ruwan me hukuncinsa shin alma'ul musta'mal malamai suka ce alma'ul musta'mal wai ruwan da aka yi amfani da shi cikin ibada ba za a ɗauke shi kuma a sake yin wani ibada ba sai malamai suka ce wannan ka'ida da kuke fada laisa ka'ida mutarida laisa muttafaqun alaiha babu dalilin da ke nuna cewa ba za a yi amfani da shi ba an fahimta ruwa cikin bokiti za ka ɗiba ka yi alwala ka yi wanka ba kana wanke gabobinka ba hannunka ya taba gabobinka ya koma cikin ruwan ruwa ya taba jikinka ya koma cikin ruwan ba haka bane ba to wannan ruwan da ya ragu za a yi amfani da shi eh za a amfani da shi yaya za a yi ko ba za a yi ba za a yi saboda me eh yana nan a matsayinsa na ruwa wai yana nan a matsayinsa na ruwa to in aka kawo tasa kuma ko daro ko roba ko menene aka zuba maka ruwa kai alwala a ciki har ka wanke kafanka a ciki wannan ruwan da ya taru a ciki shi ma yana matsayinsa na ruwa ai ko ya najasa ko ya zama najasa eh eh to ai ka'ida wajen malaman usulu al-ma'ul musta'mal la yusta'mal marratan thaniya fil ibada sai malamai suka ce wannan ka'ida ba mutarida ba ce ba mujma'un alayya ba ne babu dalilin da ke nuna cewa ruwan abin da aka yi amfani da shi cikin ibada ba za a sake amfani da wannan abin cikin kuma ibada ba suka ce ai manzon Allah ya alwala sauran danshin da ke hannun shi ba ai ba yayi aiki da shi ba kuma ya dauke shafa kansa alwala ta yi ko ba ta yi ba ba ma'ul musamal kenan ba ka'ida ruwa matuka yana mutlaqul ma'i za a yi amfani da shi ko to ma huwa naqidu mutlaqil ma'i ne aka ce mutlaqul ma'i ina mana mutlaqul ma'i ruwa a'a ba ja ba ruwa ba shikenan ba aka ce ruwa shine mutlaqul ma wanne ne kishin mutlaqul ma' ruwan sabuli ruwan coca-cola ruwan shayi ruwan menene ruwan menene tun da an daga shi ya zama ruwan wani abu bai zama mutlakul ma'i an fahimta ba za a ce mishi mutlakul ma'i ba to she sauran ruwan da ke cikin bokiti ko roba sabulu ya fada a ciki sai ka cire ga zane-zane ga layi ko mai ko kwanon da ake cin abinci ko ruwan miya ko aka ɗeba ruwa ga layi mai alama mai ko mai ko a ciki ya fitar da shi cikin mutlaqul ma'i bai fitar da shi ba za a yi alwala za a yi komai da shi waɗannan abubuwan da ke ciki ba za su hana ba za su fata wannan ruwan ba don sabulu ya fada cikin ruwa bugin sai ka cire tun da sabulun ya shiga cikin ruwa zai ɗan narke kada sai ga alamomin sabulun shi kenan kana ganin share zai baya nan ruwan ya ɓace kenan bai ɓace ba za a yi amfani da shi to gwangwanin bakin mai aka wanke aka kai masallaci zai ɗau lokaci kafin ya yi tsatsa in an zuba ruwa ka gan shi garai amma maddin san da aka kai zai ɗau lokaci da an zuba ruwa a ci sai ga me sai ga layi layi ka kyalli ka ga menene da menene na mai zai hana a yau lala da shi to amma saboda tsananta malikiya waɗannan gwangwana ba za mu ai alwala da su ba sai an ƙona su sun ƙone lokacin ba alaman maiko a ciki shekaru 60 baya haka masallacin gwamma ake yi babban masallaci inda muke zuwa zikirin ranar juma'a lokacin ana tsari babban masallaci ne babban mutum ne babban mutum ne wallahi ko ɗahiru mace ya ko yanzu ya ga hoto ya ce ga babban yayanmu na alhaji baba alwa'is babban mutum ne a cikin abin amma a masallaci ne akwai gwangwanayen alwala in an ja ka hafu la wannan gwangwanayen da ake juye baki mai a ciki bai isa a wanke ba sai an sa wuta an kona su sun zama sun kone sun yi baki kir wata wani alaman maiko wata babu alaman maiko a ciki to shine in an zuba ruwa wai shi kenan ya zama sun eh haka tukatihi eh yanzu akwai wadatar ruwa har yanzu ai fahimta ce gai fahimta ce babu ludu'i bil ma'il mustamal ko ko kuwa babin da ya zo na bayanin yin alwala da alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi to wani ruwa kenan wanne ne kenan wanda ragowar ruwan cikin bokiti ruwan da ke gudun ragowar ruwan da ke cikin bokiti to za mu gani insha Allah قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وأبو زيد سعيد بن الربيع أو ربيع الربيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاءني جابر يتي جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني منظور الله يازوي من دوبيا وأنا مريض لا أعقل يتي بان لا فيها بس أبن نكي تكيبا فتوضأ سيما الله صلى الله عليه وسلم يا الولاء وصب من وضوئه علي فأقلت وصب من وضوئه سيزبا دقا ruwan alwalarsa wani ruwan alwalarsa ruwan alwalarsa na cikin bokiti roba ko kuwa a'a ruwan alwalarsa da ya wanke kafarsa ya zuba cikin roba wanda ya saura cikin wanda ake ɗebowa ana yi yace da ya zuba min sai na farfado باب باب الوضوء بفضل وضوء المرء بفضل وضوء المرأة باب نزنين الولاء درجوا روان الولاء دمشتي الولاء دشكوتي وانكا matarsa ce ta riga shi ta shi ta ta ruwan cikin bokiti ko cikin sai ta yi wanka sai ruwa ya ragu mai yawa to wannan da ya ragu cikin bokitin shine fadlu in ya tashi zai ɗauki wannan ruwan ya wanka shi ma eh قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة من الجنابة وتشكي ما تمنزو الله تتعيش سيتي وانكا الجفنة mazubi ko daro ko makayi ko menene ko ba shi ne jafna ba mina ce ta yi wankan janaba sai ruwan ruwa ya shaura a ciki faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ila fadliha yastahim sai je sauran ragowar ruwan zai yi wanka shi ma faqalat inni kad iktasaltu fihi qablak kace ai nayi wanka da shi kafin riga na yi wanka da shi ai faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu laysa alal ma'i janabatu ai ruwan shi ba shi da janaba ai ruwan shi ba shi da janaba sallallahu alaihi wasallam ka san ba yanda za a yi abu roba ko bokiti budadde yana aje ana ɗeban ruwa ana wanka wani bai koma ciki ba zai yiwu kuma hannun da aka ɗauka aka shi da shi kuma za a koma a ɗebo ba haka ba ne ba to shine ita tana tsammanin tunda wankan janaba ta yi ruwan kuma zai wankan ma'ul musta'mal kenan la yusta'malu marratan ukhra fil ibada sai ta faɗa manzo Allah ai na riga na yi wankan janaba da shi sai manzo Allah ya ce mi innahu laysa 'ala al-ma'i janabatu ai ruwan shi ba shi da janaba ruwan ba abin da ya same shi ma'ana yana lafiya lauke ishi wa la fahimika ko قال أخبرنا عبيد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه با مسلم بني أنا أبن كفلا كتي ون ينانون مي ني إيه وندا يروا mhm ala fahimika kenan to kau innahu laysa alal ma'i janabatu laisa alal ma'i janabatu in mai janaba ta ɗeɗe ruwa yayi wanka ciki yayi wanka aka ruwan na zuba cikin tasa ko ƙwarya ko daro ko menene shi yasduku alaihi haza saboda ya ce laisa alal ma'i janabatu ai ruwa ba shi da janaba eh ruwa keke da janaba kika yi wanka ruwan da kika wanke jikin kifa shi ma ya zama janaba kenan ruwan da ya ragu a cikin bokitin shi ma ya zama janaba kenan eh to wace ka'ida za a tafi akai illa ma gayyara ta'amahu aw rihahu aw lawnahu ko kaga tawadu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairul khalqi ajma'ina amma matarsa ta riga shi tashi taje tayi wankan janaba da ya taso da ya fada dan me zaki ki juye ruwan ki je ki debo min a'a ruwan da ya raguci ya zai zai tace a ai na riga na yi wanka da shi ce ai ruwan lafiyar sa kalau ba abin da ya same shi yaushe za zo yaushe za zama na cikin tashin hankali da wannan za zo na cikin tashin hankali ba za zo na cikin tashin hankali ainihin tashin hankali din kai ke kirkiro shi ka kawo shi gida fa kai ke kirkiro shi ka kawo shi gida saboda tarbiya mana duk wanda ke da wani karkashin shi ko matarsa ko yayansa shikenan ya iya tarbiya kenan ko bai koya ba ya ma san me ke gudana a inda yake a kasarsa a garisa me ake aiko mishi bai sani ba bai sani ba da duk muna karatu kowa zai na tafiya da yamana da alkur'ani ke ajihunka da asawaki ka san yadda aka yi aka zo aka cire alkur'ani da asawaki aka saka maka me waya chatting da browsing chatting da browsing ba haka bane ba ya fi damuwanka da komai da komai ka san yadda lokacin da aka shirya wannan eh ka san lokacin da aka shirya wannan ba ka san lokacin da aka shirya wannan ba to waya na ajihu me ake da waya ana danne da ne ana chatting ana browsing sai shi can karfe goma sha biyu kuma sai aka ce free me free me har zuwa karfe nawa karfe uku ko hudu yaro ya kalla ya yi free call ya yi gaji ya ta kalla ta yi free call har ta gaji a lokacin da ya ya gaji hankali shi ta ce koma yana google ya ga abin da bai kamata ya gani ba sai bayan shekara goma ya ta ga abin da bai kamata da gani ba sai bayan shekara goma sai an gaji karfe uku da rabi hudu yaro ya kwanta yana jin daɗin bacci sai mai sai ki zo da tsawa da fada ko ka zo ba ku da hankali ba ku ga lokaci ba tarbiya ba ne ba eh lokacin da ya ji daɗin bacci ka zo kana masa faɗa zai fahimce ka kana kara sa mishi son sallah kenan ko kana kara sa mishi kin kiyayyar sallah to shi yasa sai ya ya kuma suka kirkiro abubuwan da suke yi in suka san alhaji zai takura musu suna kwance da sun ji sauko shi da zai Allahu akbar Allahu akbar suna bacci suna kabbara yace a sun tashi suna sallah da ya sauko sai kama hanyar masallaci dama ai ba su suna kwanci ne wayansu ƴaƴan kuma alhaji ya takura musu sai su kawo ledan fiyo wata sai su ajiye inda zai zo ya wuce da ya zo ya ga ruwa ya jike wajen a sun tashi sun yi alwala sun wuce sai kama hanyar shi je masallaci sai ya je masallaci ya gama bai ga ko ɗaya ba yana dawowa sai ga su suna tashan bacci kuma to me ya haifar da wannan me ya kawo wannan eh duk sa'an da zaka takura ma yaro zai yi tunanin shi ma yayi zai kirkiro abin da zai fi ne mafita ke ya za a yi da shi wa'annan ya'a a wannan lokacin fa abin a tausaya musu ne fa ɗan shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas shekarunka sittin ya kake ji da jikinka ya kake ji da in sha'auka ta tashi balle sha takwas sha tara ya yake ji balle ya fi ya gama sakandare ya shiga college ko university duk yar da za ta makaranta sai ta kure akwatu yana kallo tana kallo kowa ya je kwanta ya kasa bacci yaya za ka yi ka gyara mishi bature da ya zo ba fada bature ya zo ya yi ma fada ne tilasta ma ka sa waya a jihunka eh bai ma zo garinku ba ko aikowa ya yi ya bayar ka kyauta da me da tsada kuma dole ka saya tun kana so dole ka saya kuma don kana so komin tsadan shi saboda kana dannawa kana ganin abubuwa hasken fitilan kawai kana gani yana baka shawa kana dannawa to ya za ka yi haka ya kawo maka ya raba ka da abubuwan da yake so ba tashin hankali ba fada ba komai kai da kanka gamsu da abin da ya kawo maka to ya za ka yi yara sun kalla sun gaji lokacin da suka gama gajiya suka kwanta da bacci lokacin mai kiran sallah zai kiran sallah kuma ka sauko suna bacci sai ka tashin musu da mai da fada wani ma da bulala ba za ku tashi ba ba ku lokaci ba ku ji kiran sallah ba ne ba tarbiya ba ke ya za a yi musu eh ah kar a lallaba su a daukar musu sanda kar a lallaba su eh wannan abubuwan da za a yi dukka kai da ku masu tarbiyya kuna da marasa lafiya sai ka kawo magani cikin cokali cokali kuma teaspoon ɗan kankanin cokali shi za ka ba shi ya sha don ya waraka daga cutar da aka mishi kwantena ɗaya aka zuba mishi masu kawowa su zuba kwantena suke kawowa tirela manya-manya jirgin ruwa komai ne ne sai kai baka san abin da zaka yi ba sai dan cokali ka dan ka bashi dan Allah bai zai mishi eh bai zai mishi shine shi yasa komai yana lalacewa kuma kowa na kallo saboda me kowa ya dogara kan hankokolwarsa kan tunaninsa ya manta da aikin da manzon Allah ya zo yayi ya tafi sai kowa ya shiga cikin nasullaha fa'ansahun anfusahu nasullaha fa'ansahun anfusahu ga hanya kusa da za ka bi ga shi Allah ya matar da kai kyale ka ka yi wahala haka gaji ka kasa fahimta in ba haka ba in ba rashin gaskiya ba in ba son rashin gaskiya ba kowa zai magana ya ce kano ana shaye-shaye kayan maye ana kuma ana yi ne kuma ana barna ce a daina sha a daina sha da Allah wannan magani ne mutum yana kallo abinda ran mutum ke so baka hada shi da shi ka ce kariya yi fa baka hada shi da shi ka ce kariya yi da haka shari'a ta magance abu babban matsalar da za ta yadu a cikin mutane dan mutum ya sa riga mai kyau ka kalla ka ji daɗi shari'a ta hana dan mutum na da mota mai kyau ka kalla ka ji daɗi shari'a ta hana dan mutum yana da gida mai kyau ka kalla ka ji daɗi shari'a ta hana to amma mutum na da kyakkyawan mace ka kalla ka ji daɗi shari'a ta yi mai ba ba na ba ma kallon shari'a ta hana ba kullil mu'minin yaghuddu min absarihim tun daga asali kada ma ka kalle ta balle ka ga kyauta balle ta shiga ranka balle ka ji daɗi balle balle balle balle tun daga can aka to aka kare magana an kare maganan a can amma har inda ɗa namiji ne mace ba ka da yadda za ka yi a cikin hajji bayan manzo Allah fardon Abbas ya yake kyakkyawan mace ya yake yi manzo Allah ya me sannan ya sake me ai ana hanawa ne a daina shan maye kayan maye kayan mayen ciyawa mana cikin Kano aka shuka su waye kawo su a daina kawowa duk wanda zai sha ya je ta sha babu ba shi kenan ba amma mutane manya masu samun kudi a ciki an san su an san sha na kowa a daina shaye-shaye kayan maye matan aure na sha mudurai imana yara na sha matasa na to me zai hana su sha me zai hana sha hana kawowa in yawa yi gari bai gani ba sai me ala dole amma masu kawowa suna samun kuɗi su ba a isa a yi musu magana ba dole su kawo kuma don su samu kuɗi ba haka bane ba sai abu ya yaɗu cikin gari a ce yara don me za su sha matan aure don me za su sha me don me za a sha don me don me don me don me don me za su sha don suna so don ran suna so shi yasa za su sha amma an hana su fa aka hana shigowa da shi sai mai shi kenan ba ruwa ne yake saukowa da kasa ba kuma cikin gonan masara ne da goyon gonan abin da ne suke fitowa a kawo sauwa ake yi a shigo da su cikin najeriya daga najeriya a kawo su cikin kano a daina kawo su mana ba a san masu sauwa ba ne an san masu fataucin wa'in abubuwan su sun fi karfin a yi musu magana sai wa'anda suke sha suna haukacewa suna barna sai a ci su daina sha don suna barna a'a dama izini aka ba su da suka sha suka yi barna dai قال أخبرنا عبيد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب الهرة إذا ولغت في الإناء kyanwa ko mage ko menene in yi lallage a cikin ruwa idza walagha alqalbu an san hukunci sa ko to mage da kyanwa da waye in su suka yi fa za a ji ko قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبعنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت حميدة أو حميدة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها أبو قتادة يشبه فسكبت له وضوءه سيما تزبى مسروا الولا فجاءت هرة تشرب منه سيما جيكا و كو تزغتشا فأسقى لها أبو قتال الإناء حتى شربت سيكركتا متروا سيتشا قالت كبشة فرأني أنظر كبشة تشي سيغنا كلنا ماماكي يا زي برتشا فقال أتعجبين ya ibnata akhi ya ke yar yar uwata mamaki yake yi qultu na'am sai nace eh qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat bi najis yace ai kyanwa ko mage ba najasa bace inna ma hiya min at-tawafina alaikum wat-tawafat ai su suna kewa ba yadda za ka yi kare daban waje yake amma kyanwa da mage da mene da mene da da'ima yana cikin gida yake shiga nan ya taba nan ya fita nan in aka ce da jasa ne to wahala za a ya ce ai ba shi da komai idan ya yi lallage ba komai an fahimta wannan sahabi ne ko shi da matarsa suke magana kan haka yaushe irin wannan rayuwa zai shigo gida kuma a samu tashin hankali a matarsa ta kawo mishi ruwa zai alwala sai ta ga kuma ya karkata ma menene kyanwa mm, sai ta- tana kallo tana mamaki tana kallo tana mamaki shi kuma shi ya lura da ya tana ya ce mamaki kike yi ta ce to naga kuma abin alwala ka ba kyanwa ya ce a to ai kaga yanzu ta in bata sani ba da ta sani yanzu a cikin ruwan sanyi ba tsawa ba fada ba haka bane ba ba sai da aka kama ba sai da aka yi kitabu kitabu sunna cikin abi dauda aka samu a'a tun daga farkon rayuwa haka ake a cikin gida ba yadda za a yi sai an hada da hakuri da husnul ta'alim yaya za a ilmantar da mutum a cikin hanyar hanyar da zai bare dan ta suna kallo me me yake ki kallo me yake kallo ta yake mu jahila kaza kaza ba haka bane ba an gyara kenan ko an bata an ta an ta da hankali kenan ko eh Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah madaukin sarki muna roƙonka ka bamu damana mai albarka Allah ka sa albarka ka farfado da kasuwanci ya Allah madaukin sarki ka ba da zama lafiya Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum